أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدري ولتعظه بنظرة تأتي لنا بالزفر أيام ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية بركة مدعزمي بركة مدعو بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أيام وإذا بقى من تابا mun kawo ƙarshen kissa da Allah ta'ala ke kissanta wa ma'aiki sallallahu alaihi sallama game da sha'anin annabi shu'aibu alaihi salam mun shigo kissar annabi musa ala nabina wa alaihi salatu wassalam har mun ji yadda aka haife shi mun ji yadda babarsa Allah ta'ala ya mata ilhama ta saka shi a cikin akwati a saka shi a cikin kogin Nil har ya je gidan Fir'auna har aka tsince shi har aka rene shi har ya girma har ya fito har inda ya ga mutum biyu suna fada ɗaya danginsa ne jininsa ne cikin banu Isra'ila ɗaya kuma ƙibɗi ne ƙabilar Fir'auna wato kabilar mutanen Misra, annabi Musa ya shiga domin ya raba, kuma tsautsayi ya faru ko kuma ƙaddara Allah ta faru, ya mari kibdi kibdi ya mutu. Har inda aka zo aka bashi labari wani amininsa ya gaya masa innal mala'a ya atamiruna bika har annabi Musa ya gudu ya bar Misra ya tafi Madiyana to anan ne muka tsaya inda ya haɗu da annabi Shu'aibu ala nabina alayhi salatu wassalam annabi shu'aibu yi masa masauki duka waɗannan kissoshi Allah tabaraka wa ta'ala yana kissantawa ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake gaya masa wa kullan naqussu alayka minan ba'ir rusul ma nusabbitu bi fu'adaka Allah ya kissantawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kissar annabi shu'aibu da yadda suka haɗu da annabi Musa ta sababin ƴaƴan annabi shu'aibu ƴan mata guda biyu waɗanda suka zo ɗiban ruwa annabi Musa alaihi salam ya taimake su bayan ya taimake suka je suka gaya wa annabi shu'aibu annabi shu'aibu ya aiko aka nemi annabi musa suka zo aka yi jinga cewa annabi musa zai masa hidimar kiwon dabbobi tsawon shekaru takwas amma idan ya ƙara shekaru biyu sun kai goma to wannan kuma ya kyauta wa kansa to a nan ne annabi shu'aibu ya aura masa diyarsa daga cikin 'ya'yansa nan guda biyu bayan annabi Musa ya ƙara shekaru biyu ya wato ya cika shekara goma kenan zamansa a Madina shine faɗin Allah tabaraka wa ta'ala walamma tawajjaha tilqa a Madina qala asay rabbi an yahdiyani sawa as-sabil walamma warada ma a Madina wajada alaihi ummatan minan nas yasqun wajada min dunihim ra'atayn tazudani qala ma khadbukuma qalata la nusqi hatta yuzdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir فثقيلهما ثم تولي إلى الذل فقال رب إني لما أنزلت إليه من خير فقير فجاءت إيديهما تمشي على استهياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين wannan shi ne abin da annabi shu'aibu ya gaya masa lokacin da ya zo to yaya aka yi Allah tabaraka taala ya aiko annabi Musa Allah duka ya gaya mana wato bayan waɗannan shekaru goma na alkawari tsakanin annabi Musa da annabi shu'aibu sun tabbata kuma aure ya ɗauru annabi shu'aibu ya sallami annabi Musa alaihi salam da shi da matarsa mata har ta samu ciki kuma tana gab da haihuwa annabi Musa ya taho bangaren kudancin ƙasar Madina a inda ya riski dutsen Turi Sina'a a wani irin dare mai albarka wanda ake kiransa Lailatul Mubaraka sai annabi Musa alayhi salam sai ya hango wuta dama ya bace a hanya ga dare yayi ga duhu ga matarsa tana nakuda to sai ya hango wuta sai ya ce ku jira ni anan bari in je in duba in gani domin in samo muku garwashi don ku ji dumi to ashe Allah tabaraka taala yana so ya keɓanci annabi Musa ne da wata irin karama da annabta da kuma jin maganarsa to daga nan sai annabi Musa alayhi salam ya tasamma wannan haske na wuta da ya hango a dutsen Duri Sina'a yana zaton wuta ne sai ya ce wa iyalan nashi in kusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabatin aw ajidu 'ala an-nari huda falamma ataha nudiya ya musa inni ana rabbuka faklana alayka innaka bilwadi al-muqaddas duwa wa anaktartuka fastami lima yuha innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri har inda allah tabaaraka ta'ala ke gaya masa da yake akwai dabbobi da yake tare da su ga kuma iyali yana rike da sanda sai allah yake ce masa wa ma tilka biyaminika ya musa sai ya ce hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganami wa liya fiha ma'arib ukhra sai Allah ya ce masa alqiha ya Musa fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a qala khudha wa la takhaf sanu asirata hal ula wa bimum yadaka ila janayka takhruj bayda min ghayri su'in ayatan ukhra linuriyaka min ayatina al-kubra izhab ila fir'auna innahu daga qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani يبقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أكي أشرد به أزري وأشرك في أمري كي نسبح كثيرا ونذكر كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى wato lokacin da annabi Musa Allah tabaraka taala tambaye shi abin da yake hannunsa yace sanda ce ashe Allah tabaraka taala yana so ya training din shi ne dan sandar za ta zama cikin karamominsa cikin mu'jizozinsa wadda za su rika bayyanar da girman annabtarsa yana sakin sanda sai ta zama macijiya annabi Musa ya juya zai gudu Allah tabaraka taala ce a karka gudu ai mu ne muka umarce ta ta zama haka akwai aikin da muke so mu saka kai zamu mai da kai annabi daga cikin annabawan mu to zamu aike ka ne wurin fir'auna annabi Musa da yaji za a aike shi wurin fir'auna sai ya ce walahum alayya zambun fa akafu an yaqtulun ya ubangiji ka fi kowa sani na kashe musu wani kibdi ina jin tsoro kada su ma su rama kisa a kaina ya ce inni qataltu minhum nafsan fa akafu an yaqtuluni wa aki harunu huwa afsahu minni lisanan fa arsiluhu ma'iridan yusaddiqni inni akhafu an yukazzibuni qala sanashuddu abdaka bi akika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akumul galibuna to daga nan sai zuciyar annabi Musa alaihi salam ta natsu kuma wato yana da kyau ƴan uwa musulmi masu sauraron mu mu gane wani karatu anan mu zame wa ‘yan uwanmu sanadin samun alkhairi, kar mu zama sanadin haɗuwa da sharri ga ‘yan uwanmu, wato mu zamanto kamar ‘yan uwa guda biyu Musa da Harunu. Annai Musa alaihissalam wannan alkhairi shi ne ya samu, annabtar nan shi Allah tabaraka ta'ala kira zai ba manzanci, amma sai ya roƙi Allah tabaraka ta'ala ya ba annabi Harunu irin wannan annabta da Allah ya bashi shi. domin annabi harunu mutum ne mai fasaha mutum ne mai hazaƙa mutum ne mai gaskiya mutum ne mai amana alhali Allah ya fi shi sanin wane ne harunu amma kuma yake gaya wa Allah cewa ina gaya wa Allah tabaraka taala yake cewa waje alli waziran min ahli harunu aki ushudud bihi azri wa ashriku fi amri kai nusabbiha kaseera wa naskura kaseera innaka kunta bina basira Allah kuma yace basa qad uti tasulaka ya Musa saboda ka in ka samu alkhairi kai kokari dan uwanka shi ma ya samu kar mu zame wa ƴan uwanmu kamar ƴan uwan Annabi Yusuf alaihi salam kun ga ƴan uwan Annabi Yusuf da Annabi Yusuf yi ru'ya ta alkhairi sai suka ce la yusufu wa akhuhu abu ila abina minna wa nan usbatun inna abana lafi dalalin mubin uqtulu yusufa aw itrahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihina ku kashe yusufu kawai wai duk saboda kada ya zama abin da zai zama nan gaba to kaga sai mu yi hattara sosai mu zama ƴan uwa irin ƴan uwantaka ta annabi Musa da annabi Harun wanda duk alherin da ɗaya ya samu yana yi wa ɗan uwansa fata ya samu kada mu zame wa ƴan uwanmu ƴan uwa irin ƴan uwan annabi Yusuf alayhi salam wanda wani ɗan uwa zai samu alkhairi sauran ƴan uwan su ce uqtuluhu ku kashe shi ko kuma ku yi masa sharri ko ku yi masa wani makirci ko wani kaidi Allah ya kiyaye to daga nan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya umurci annabi Musa da annabi Harun ala nabina alaihi salatu wassalam da cewa su tafi su je su isar da sakonsa a wurin Fir'auna Allah ya karfafe su da ayoyi da mu'jizozi sannan ya musu umurni yace idan kun je kar ku aika wani fa ku tafi ku da Fir'auna ku da shi ku yi magana da shi baki da baki ya ganku ku ganshi domin shine ma'abucin dagawa idan ya bi kowa zai bi idan fir'auna bai bi ba in kowa ya bi to ba a samu biyan bukata ba yana iya kashe mutane yana iya halaka su saboda in kun je da sako ku yi magana da shi baki da baki amma idan za ku yi magana da shi ba kun san dan dagawa ne mutakabbiri ne fir'auna ku yi magana da shi magana mai taushi kar ku zafafa magana Musa na san ka da zafi ku yi magana a hankali magana mai taushi la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ya Allah maganganun su tausasa ɗabi'arsa ya wa'azantu ya samu ya ji tsoron Allah maganganu waɗanda za su shiga cikin zuciyarsa waɗanda za su sa masa tsoron Allah a cikin zuciya annabi Musa da annabi Harun sai suka ce ya ubangiji wallahi mun san fir'auna sosai muna jin tsoron irin girman kan fir'auna da irin bushewar zuciyarsa mutum ne ma'abocin ƙasawa a cikin zuciya idan mu gaya masa wannan sako da ka aiko mu fushi yana iya ɗaukar sa zuwa ga duka da ɗauri kai yana iya gaggauta azabtar da mu yana iya kawo batun kisa ma a ciki domin shi kansa ma yana da'awar uluhiyya ne fa ya ubangiji ka sani wanda yake da'awar allantaka kuma ya ji mun zo mun ce kai ka aiko mu zai ce to wani Allah ban da shi dan yana faɗi inni ana rabbukumul a'la sannan mafi yawancin ministocin shi manya-manyan fada da wazirai su ma duk alloli ne ya haɗa su da bayi waɗanda za su rika bauta musu shi shi ne babba a cikin allolin to yanzu ya ubangiji ma je masa da wannan zance sai Allah tabaraka wataala ya ce Musa bar wannan magana izhab anta wa akuka bi ayati ku tafi da kai da dan uwanka Haruna ku je masa da wannan ayoyin nan ba ga sanda nan ba ga wannan haske na hannu da na baka ga kaza ga kaza da na baka wala tanya fi zikiri izhaba ila fir'auna innahu daga faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yadga qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara fatiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani isra'ila wa la tu'azzibhum qad ji'naka bi'ayatin min rabbika wassalamu ala man ittaba'a al-huda to fir'auna yana zaune akan karagan mulki daga shigowansu dama harara ya fara yi a yana mamaki wannan yaron da ya kashe mana dan uwa shine ya sake dawowa saboda rashin kunya a kawai kwazam yana sauraro ya ji an ce mun zo ne mu tuba sai kawai ya ji ana magana wai mun zo ne Allah ya aiko mu annabi Musa kai tsaye hankalinsa kwance ya isar da sakon Allah daga nan sai Fir'auna ya fara jayayya da rububiyar Allah har yana tambaya annabi Musa kai kaga wai wace magana kake ne wa ma rabbul alamin wai menene ma rabbul alamin menene rabbul alamin sai maganganun annabi Musa suka ba Fir'auna mamaki yana kallon annabi Musa agolansa ne tsohon agola ma shi ya rene shi shi ya ciyar da shi shi ya tufatar da shi daga nan kawai sai Fir'auna maimakon ya amsa kiran Allah sai ya fara gori ya fara bayyanar da minnarsa da take kan annabi Musa yana gaya masa wai ba mu muka rene ka bane wai ba mu muka rike ka bane wai ba mu muka ciyar da kai bane wai ba mu muka yi maka kaza bane maimakon ka zo ka sakanta mana da alkhairi ka zo ka nemi yafiyar mu akan laifin da kai shine kuma za ka zo mana kana dagawa kana gaya mana cewa wani Allah ne aiko ka akwai wani ubangiji ba ni ba akwai wane ne ubangijin ka kai kanka Musa ba ni ne ubangijin ka ba ba ni ne kaza ba ba ni ne maka kaza ne maka kaza ba sannan kuma kai da kai mana kisan kai ka kashe mana kibdi sannan ka tafi Allah ya rasa wanda zai aiko sai mai kisan kai irin ka Musa hmm? Allah ya rasa wanda zai aiko sai kai ayin Allah yana aiko annaba ma ba ka ciki to daga nan sai annabi Musa ya maidawa Fir'auna amsa na waɗannan maganganu da yake yi ya ce a'a batun kibdi ni fa ban kashe shi da gangan ba a'a na zo ne in raba fada to shi kuma ya zo ya kama rigima da ni kaddara ta sa na mare shi daga mari sai ya mutu waɗansu daga cikin manyan sufaye masu ce ba ma wai mari bane haka na zahiri a'a shi annabi Musa ya zo ne ya raba su shi kuma kibdi ya ɗauka Musa ya zo ne don ya shiga ya tarewa ɗan uwansa sai kibdi ya shigo ya nemi ya taɓa martabar annabi Musa martabar kuma ta yadda sai martabar ta mare shi amma ba annabi Musa ba martabar annabi Musa ne ta mare shi domin abin da kibdin yake so ya Musa Musan ya fi karfin wannan a wurin Allah to shine sai matsayin annabi Musa sai ya mari wannan kibdi da ya mare shi kawai sai ya mutu da Fir'auna ya ja ka sai ce to in haka ne me yasa ka gudu me yasa ka gudu in ba da gangan kai ba annabi Musa alaihi salam ya ce ina tsoro ne kada ku ce za ku rama dan ba ku san kan abin ba yadda abin ya faru kuma a lokacin abin yana da zafi ba za ku iya haƙuri ku saurare ni ba ku ji yadda jawabi yake daga wurina sai shi fir'auna ya ce to yanzu ka manta dai cewa mu ne muka rene ka muka rike ka mu ne muka yi maka kaza muka yi maka kaza muka yi maka kaza wai kai Musa me yasa kake da mantuwa ne alam nurabbika fina walidan wala bista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta anta min al-kafirin sai annabi Musa ya ce wai wace ma ni'ima wai wace baiwa ce kake kai min gori akanta me kake so ka faɗa ne mai girma fir'auna mai martaba sarki fir'auna me kake so ka faɗa ne wai shin renan da kai mun ina yaro karami ita kake so ka kirga a cikin baiwar da kake so ka gaya har kake so kai mun gori ka manta cewa kana ta bautar da banu isra'ila ko banu isra'ilan nan yan uwana ne kana ta kashe su kana ta wahalar da tsofaffin su kana musu kisan gilla idan kana da awar cewa wai ka rene ni ka bani abinci ka bani abin sha ka mun sutura to ai karka manta kuma ka kashe ɗan uwana da dangina ka wulakanta su kana sa su aikin wahala duk wani aikin wulakanci na garinka haƙar rijiya kwashe kashi a shadda dako aikin ginin fadaka duka ƴan uwana ne suke yi kana sa su aiki irin na kaskanci da wulakanci baka san cewa ina jin ciwo a zuciyata ba ina jin zafin wannan abin da kake musu kuma ina tausaya musu saboda haka ba wani baiwa da zaka ce kamun in ka ce ka taimake ni ai ka cutar da 'yan uwana kuma sai fir'auna ya kalle shi ya ce to magana kenan to babu laifi a bar wannan magana in kunta ji ita bi ayatin fati biha in kunta minas sadiqina yanzu dai a bar wannan zancen ka ce wai Allah ya aiko ka ko eh to shikenan in abin da ka faɗa gaskiya ne ka ce kana da mu'jiza ko daga Allah kake to kawo mana mu'jizan mu gani in dai kana da gaskiya to shine daga nan Allah tabaraka ta'ala ya ba annabi Musa dama ya saki sandarsa yana sakin sanda sai ta zama macijiya to wannan shine kissar da Allah tabaraka taala ke kissantawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan aya shine ce wato bayan mun aiko manzanni mun aiko annabi Nuhu Adamu Sani alaihi salam mun aiko annabi Hudu alaihi salam mun aiko annabi Salihu alaihi salam mun aiko annabi Ludu alaihi salam mun aiko annabi shu'aibu alaihi salam summa ba'athna min ba'dihim musa sannan sai muka aiko annabi musa alaihi salam bayan wucewar waɗannan manzanni waɗanda muka kissanta maka ambatansu a baya bi ayatina mun aiko annabi musa alaihi salam da ayoyinmu guda tara ba'da tilkar rusul bayan waɗannan manzanni allati qasasna alaika waɗanda muka baka labarin su nuhun wa hudun wa salihun wa ludun wa shu'aibun tune annabi nuhu da annabi hudu da annabi salihu da annabi ludu da annabi shu'aibu ala nabina wa alaihi salatu wassalam arsalallahu musa bayan su sai Allah ya aiko annabi musa alaihi salatu wassalam ila fir'auna zuwa ga sarki fir'auna bi ayatina tis'a wato da ayoyin mu guda tara mu'jizozi ne Allah tabaraka ta'ala ya ba annabi musa alaihi salam dai dai dai har guda tara arsalallahu musa Allah Ubangiji ya aiko annabi Musa alayhi salatu wassalam wa adahu tis'a ayatin ya bashi mu'jizozi guda tara wato ayoyi guda tara هي العصا واليد البيضاء والسنون المجدبة والطوفان والجراد والقمل والدفارئ والدم والدمس wato ayoyin guda tara su ne na farko Allah ya bashi mu'jizar sanda in ya sake ta sai ta zama cijiya na biyu Allah tabaraka taala ya bashi farin hannu na uku Allah ya bashi shekarun fari na hudu Allah ya bashi dufan halakar da mutane a cikin babban kogi na biyar Allah tabaraka taala ya bashi fari na shida Allah tabaraka taala ya bashi kwarkwata na bakwai Allah tabaraka taala ya bashi kwali na takwas Allah tabaraka ta'ala ya bashi jini mu'jizar jini na tara Allah tabaraka ta'ala ya bashi shafewa waɗannan guda taran duka mu'jizozi ne da Allah tabaraka ta'ala ya ba annabi Musa alayhi salam wanda yake nuna wa kafirai maguzawa makiyansa domin su gane cewa Allah ne ya aiko shi wa kulluha dukkan waɗannan mu'jizozi guda tara masuratun fi hazi surati wato an rubuta ta a cikin wannan sura suratul a'raf illa damsu fi surati yunus sai dai shafewa ne kawai mu'jizar shafewa ita ce Allah tabaraka taala bai ambace ta anan ba sai a cikin suratu yunus inda Allah tabaraka taala ke faɗi wa qala musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana li dillu an sabilika rabbana dimis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab alim suratu yunus aya ta tamanin da takwas hazihi ayatu musa tis'u waɗannan su ne mu'jizozin annabi musa alaihissalam waɗanda suke guda tara al'asa farko ita ce mu'jizar sanda satuskarul ana ita ce wadda za a ambace ta a yanzu innan a cikin karatu waliyadu amma mu'jiza irin ta hannu satuskarul ana ita ma za a ambace ta yanzu din wasinunal mujdibatu amma shekarun fari da Allah tabaraka ta'ala ya bashi a matsayin mu'jiza sata'ati fil rub'i sani za ta zo a cikin rubu'i na biyu a cikin wannan sura wal jarada wal qummal wad dafadi wad dama wad damsa sata'ati fi surati yunus wadancan su ko za su zo a cikin suratu yunus hazihi ayatu musa wadannan su ne mu'jizozin annabi musa alaihi salatu wassalam shehu radiyallahu anhu ya ce musa ibn imran annabi musa dan imrana arsalahu allah ila fir'auna allah tabaraka ta'ala ya aiko shi ya zuwa ga sarki fir'auna wato fir'auna ba sunansa bane fa sunan sarautacce duk wanda ya zama sarkin misra a wannan lokaci to fir'auna ake kiran shi kaman wato sarkin misra zamanin annabi yusuf shi ma fir'auna ne wannan na zamanin annabi musa shi ma fir'auna ne dan haka shi wannan sunansa al-walid ibn mus'ab ibn rayyan sunansa walidu dan mus'ab dan rayyan shi wannan fir'aunan wanda gawarsa take nan har yau wanda Allah ya alƙawari fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman kalfaka aya to shi wannan sunansa Walidu dan Mus'ab dan Rayyan malaka Misra ya mallaki kasar Misra shi ke mulkin Misra a wannan lokaci kusan aksara min arba'ami'ati sana yayi mulki tsawon shekara 400 shine sarkin Misra domin ko tun kafin a haifi annabi Musa shi ke mulki annabi Musa kuwa shekarunsa 240 ne shekarun rayuwar annabi Musa ɗari biyu da arba'in ya yi, don tsakanin annabi Musa alaihissalam da annabi Ibrahim alaihissalam shekara ɗari biyar ne, kamar yadda tsakanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da tsakanin annabi Isa wato shekara ɗari biyar ne tsakaninsu. To, Fir'auna kuma sarki ne tun ba a haifi annabi Musa ba alaihissalam. Saboda haka Fir'auna ya shekara ɗari hudu yana mulkin Misra, shi ne sarki a ƙasar Misra. Wa Fir'aunu shi fir'auna in ka zance fir'auna laqabul li kulli man malaka misra wato laqabi ne na suran sarauta duk wanda ya mallaki kasar misra ya zama sarkinta kama anna kisra laqabul li kulli man malaka farisa kamar yadda kaji in an ce kisra kisra laqabi ne ga kowane sarki wanda ya mallaki kasar farisa ya zama sarkinta to sai a rika ce masa kisra wa kama anna kaisara laqabun liman malakar ruma kamar dai yadda ka san in ka zance kaisar to lakabi ne na duk wanda ya zama sarkin Rum duk wanda ya zama sarki a Rum to sunansa Kaisar wa khaqana liman malaka Sina haka nan idan ka ji an ce mutum khaqanu wato ya mallaki kasar Sin wato shine sarki a China kenan wanda ya mallaki China sunansa khaqanu wa tubba'u liman malaka Yamana in ka ji an ce tubba'u wato sarki ne wanda ya mallaki kasar Yaman haka nan in ka ji an ce Najashi sarki ne wanda ya mallaki ƙasar habasha hazihi alqabul lil muluki waɗannan duk laƙubba ne waɗanda ake ambatan manyan sarakuna kamar mu ne a nan wato ƙasar Najeriya idan ka ji an ce shehun Borno to shine sarki shehun Borno sarkin Borno Lamidon Adamawa sarkin Adamawa idan ka ji an ce Itso Nufe wato sarkin Nufawa kenan sarkin Bidda to haka nan za ka rika jin sunayen sarauta iri-iri daban-daban akan wannan ne da shi Ibrahim radiyallahu anhu ya zama sarki na manyan waliyan Tijaniya shine Muna Kattandagi mutumin Murtaniya yake yabansa a cikin wata nuniya yake cewa antal imamu imamuha wa tabibuha khirrituha luqmanuha suldanuha wala anta tubbuha wa qaisaruha anu sharwanuha wa najashuha khaqanuha fazat bi nabhatikal khalaiq waqtafa sudanuha fi zawrikum bidanuha to haka yake duk wanda ya zama sarki babba shugaba babba zaka ji an masa lakabi yanzu ko a sarautar ilimi zaka ga mutum sunansa tanko amma idan ya zama malam sai ka ji ana cewa malam in ya haddace alkurani sai ka ji ana aramma idan ya ƙara girma a kujeran sarautar hafizan alkurani sai ka ji ana ce masa gwani in ya ƙara hawa wata kujerar sai a ce gangaren da ya hau kujerar ƙarshe sai a ce tangaran to haka nan kuma idan mutum ya zama masanin ilimin fiqihu sai ka zana masa alfaqihul allama idan ya zama masanin nahwu sai a ce masa al-allamatul nahawi idan ya zama masanin ilimin hadisi sai a ce masa al-allamatul muhaddis idan ya zama sufi baya hasada baya girman kai baya jin kai baya cutar kowa sai a ce masa al-allamatul sufi idan a cikin sufancin ya zama yana ba da ɗariƙa yana lakkana zikiri sai a ce masa al'allamatul arifu billah a shekul muƙaddimul muƙaddam sannan kuma idan ya zama na shi ya kai wani wuri ba maganan wai ko masu karɓar ɗariƙa ko masu tarbiyya a shi masu ba da ɗariƙar wanda suke ƙaddamar da masu ba da tarbiyya su suke zuwa su zauna su kalle shi ko su gaisa da shi ko su bi shi sallah ko su ci abinci da shi su koma gida su ji zuciyarsu ta cika da ma'arifa da tsoron Allah to sai a ce masa alqulubu ko alfardu ko aljami'u ko algausu wa haka sunaye yake na matsayi da makamai a kowane da masu mulkin zahiri da masu mulkin baɗini dukkansu suna da sunaye da ake musu laƙabi da shi shi yasa ya ce hazihi alqabul lil muluki waɗannan wato laƙubba ne da ake bawa manyan sarakuna fir'auna haza wannan fir'aunan da aka ambata anan shine fir'aunu Musa fir'aunan annabi Musa kenan sunansa al-Walid ibn Mus'ab ibn Rayyan Walid dan Mus'ab dan Rayyan wakila waɗansu malamai kuma suna cewa a'a sunansa Mus'ab ibn Rayyan wato Mus'ab dan Rayyan to Allah tabaaraka ta'ala ya aiko annabi Musa summa ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna zuwa ga sarki fir'auna sarkin Misra shine Walidu dan Mus'abu dan Rayyan wa mala'ihi da shi da manya-manyan dodanni wazirai ministoci wato masu fada aji na ƙasan fazalamu biha sai suka zalunci waɗannan ayoyi waɗannan mu'jizozi wa ya'ani kafaru bi jami'il ayati suka kafircewa waɗannan ayoyi baki ɗaya da annabi Musa ya zo musu da shi fanzur ya rasulullahi duba ka kalli kaifa kana aqibatul mufsidin yaya karshen waɗanda suke masu banna yake kasancewa masu banna bil kufri da kafirci min ilakim kalli yadda karshen su yake yadda Allah ke halakar da su fir'aunu malaka misra sarki fir'auna mus'ab dan rayyan ya mallaki kasar misra arba'a mi'ati sana shekara 400 yana mulki yana sarauta wa kana ya'kulu kullu yawmin jamalan kowace rana raƙumi guda yake cinyewa ya ci rabi da safe da daddare ya ƙarasa rabi wa yabqa arba'ina yawman la yati baitul khala'i sannan sai an kwana arba'in bai shiga bayan gida ba bai bayan gida ba bai ba haya ba ya ci raƙumi kullum amma sai an kwana arba'in bai bayan gida ba wa mabtuliya bi alami ra'asin qattu sannan Allah bai taɓa jarabarsa da ciwon kai ba ko so ɗaya tsawon wannan shekaru fa'ahara gairahu min al'amradi ballantana sauran cututtuka kuma daga cikin cututtuka kaga dai ko ciwon kai bai taɓa yi ba ballantana zazzabi ballantana ciwon typhoid ballantana a ce wani ciwo ya kwantar da shi garau yake ji kullum zanzan faɗaga saboda haka sai ya ɗagawa wadda an rububiyata yi da'awar ubangizanta ya ce ma shi ne ubangiji in ba ubangiji ba wane ne zai cira kumi kullum kuma sannan shekara arba'in shekara ɗari hudu yana mulki ko ciwon kai bai ba ai wannan sai dai ubangiji kawai Mm, sai dai ubangiji wai ba fulatan ya je maka so uku aka ce masa alaji ya ce shi dai annabijo to shine wai fir'auna ya yi mulki shekara ɗari hudu aka ce masa mai martaba ya ce wane mutum ai sai dai ubangiji atahu rasulullahi Musa sai Allah ta'ala ta'ala ya aiko masa manzan Allah Musa wa qala Musa ya fir'aunu وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين wa qala Musa ya fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin wa qala Musa sai annabi Musa ya ce ya fir'aunu wato gaya masa da ya mai martaba sarki fir'auna bin umarni ne na ubangiji tabaraka taala da yace masa faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha Musa in an ji a gaya masa magana mai taushi sarakuna suna so a rika gaya musu magana mai dadi sassanyen magana tattausa ba sa son magana mai kaushi to da annabi Musa ya je kuwa sai ya ce masa ya fir'aunu ya mai martaba sarki fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin karka kalle ni a matsayin agolan gidanka fa karka kalle ni a matsayin wanda ka taba rikewa fa karka kalle ni a matsayin mutumin da ka bashi abinci ka bashi abin sha ka mai riga kare ne shi ya girma a kyala wannan zance ka kalle ni a matsayina a yau rasulun min rabbil alamin ni manzo ne da yazo maka daga ubangijin talikai ilaika yazo maka fakazzabahu maimakon fir'auna yi tunani sai kawai ya karyata annabi Musa qala lahu yace da shi haza kazibun wannan ƙarya ne kai da ka kashe mana mutum kama riƙiɗi eh Allah ya rasa wanda zai aiko sai kai me laifi haqiqun alayya Allah aqula ala Allah illa alhaq حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئت جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل فقال موسى أنا حقيق عليّ Allah kula ala Allah illa alhaq sai annabi Musa ya ce wa Fir'auna ana ka ganni me martaba sarki Fir'aun haqiqun ya zama dole jadirun wato kuma ya cancanta alayya a kaina a yau bi Allah aqula ala Allah illa alhaq cewa kada in yarda in faɗi wani abu in faɗi wata magana ala Allah bisa Allah illa alhaq sai dai gaskiya ba yadda za in wa Allah ƙarya mai martaba sarki Fir'aun duk abin da ka ji ina faɗi din nan ina gaya maka gaskiya ne ba zan yi wa Allah ƙage ba ba zan yi wa Allah ƙarya ba domin a cikin azzalumai duka babu azzalumin da ya kai wanda ya wa Allah ƙarya saboda ka tsaya ka saurare ni da kyau in gaya maka qajji itukum bi bayyinatin min rabbikum haƙiƙa na zo muku da ayoyi bayyanannu mu'jizozi daga wurin ubangijinku fa arsil ma'i bani isra'ila saboda haka idan ka ki yadda da abin da na gaya maka ina so ka saki banu isra'ila waɗanda kake bautar da su kake wahalar da su ka bani su ka sake su in tafi da su ila shami mai da su ƙasar siriya ƙasar sham kana ista abadahum fir'aunu wato fir'aunu yana bautar da banu isra'ila yana wahalar da su da musa fir'auna to shine annabi musa ya kirayi fir'auna ila imani ya zuwa yin imani billahi da allah wattakalli kuma ya kirayi fir'aunu da ya zara hannunsa ya fitar da kansa a nistirƙaƙi bani isra'ila daga bautar da banu isra'ila don shi ba Allah bane ya ƙyale banu isra'ila su zama bayin Allah su bauta wa Allah amma ya zara hannunsa ya hannu daga bautar da banu isra'ila a matsayin shi ubangiji ne ya bari su bauta wa Allah ubangiji makaɗaici banu isra'ilan nan kabilar annabi Musa ne wa irsalaha sai ya nemi Fir'auna ya saki waɗannan jama'a banu Isra'ila ma'ahu su tafi tare da shi ila maudin aba'ihim asham ya mai da su ƙasar iyayensu shine ƙasar sham dan dama a can suke annabi yusuf alaihi salam shine ya dawo da su shine ainihin sababi dalilin zaman banu Isra'ila a Misra domin lokacin da yayyansa suka fito da shi don su kashe shi suka canza shawara suka jefa shi a rijiya aka tsince shi ya zama bawa har ya zo yi zaman prison har ya zo ya zama shugaba saboda gaskiyarsa ya zama sarki yan uwansa suka zo siyan hatsi ya saka mudinsa a cikin buhunsu har inda ya kama dan uwansa Bunyamin suka koma suka gaya mahaifinsu har inda suka gane cewa shine annabi Yusuf ya ce a je a zo da iyayensa aka je aka zo da su ya ce kai ba ma iyayena kadai ba watuni bi ahlikum ajma'in to daga nan ne banu Isra'ila suka samu wurin zama a Misra domin fir'aunan annabi Yusuf ya ba su dama ya ba su ƙasa ya ce su zo su rika yin noma su rika yin kiwo ya ce kuma idan da dama annabi Yusuf ya duba waɗanda suka cancanta ya ba su sarauta iri-iri su raya wannan gari wannan ƙasa da ya ba su su ma su zama suna da ‘yanci a ƙasar haka suka zauna cikin aminci sai da wannan fir'aunan na annabi Musa ya zo sai ce ai su isa ba gashi suna da yawa ba dama ya kore su to sai mai da su bayi yana ta wahalar da su yana bautar da su shine shi annabi Musa anan yake gaya masa fa arsil ma'i bani Isra'ila ka saki banu Isra'ila ka bani su in koma da su ƙasar Sham. Ƙala in kunta ji ita bi ayatin.
Ƙala in kunta ji ta bi ayatin fati biha in kunta minas sadiqin.
Ƙala in kunta ji ita bi ayatin fati biha in kunta minas sadiqin. Ƙala Fir'aun sai Fir'aun ya ce, in kunta ji ita bi ayatin fa'ati biha in kunta min as-sadiqin yace masa ba zan baka su ba ba zan baka su ba amma idan ka kasance ka zo da mu'jiza ka zo da wata aya ala da awaka bisa da'awar da kake cewa Allah ne ya aiko ka to fa'ati biha zo mana da ita nuna mana ita yanzu yanzu nan mu gani babu sai an jima in kunta min as-sadiqin in ka kasance daga cikin masu gaskiya ati bil ayati to zo mana da mu'jiza bayyana mana wata aya idan mun gani mun yadda to sai mu maka abin da kake so fa'alqi asahu فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين
فألقي عصاه فإذا هي ثعبان مبين فألقى عصاه سيدنا موسى عليه السلام يسكي سندسا فإذا هي ثعبان مبين sai kawai ta zama macijiya babba wato mesa katuwa mai tsawo mai kiba wadda take da bayyanar girma tana da mabayyanin girma duk wanda ya ganta ya san ya ga babban mesa da annabi Musa ya sake ta duk wanda suke fadan sai da suka gudu kowa ya tashi a guje har fir'aunan da kansa yana gudu yana tusa yana gudu yana tusa macijiya kuma ta miƙi tsaye ta zama babban mesa in ta buɗe bakinta sai mutum arba'in su shige saboda girmanta kana Musa biyadihi asa wato sanda annabi Musa ya zo gaban Fir'auna ya tsaya yana gaya masa sakon Allah akwai sanda a hannunsa akhadha min Shu'aib wannan sanda ya karbe ta ne daga hannun annabi Shu'aibu alayhi salam lokacin da ya masa kiwon dabbobi tsawon shekaru goma ya auri diyarsa wahiya asa Adamu ainihin sandar sandar annabi Adamu ce allati nazala biha min aljannati sandar da annabi Adamu ya sauko da ita duniya daga aljanna wannan kisar wato Qurtubi ya ambace ta daga Imam Tirmizi a cikin Nawadirul Usul tafsirin Qurtubi juz'i na bakwai shafi na 323 duluha salasuna zira'an tsawon wannan sanda wato tsawon kamu 30 ne zira'i 30 ala kadri qamati Musa abisa gurgudan tsawon annabi Musa kenan kaga annabi adam shi yana da kamu sittin ne saboda haka sandar tana kawowa rabin tsawon annabi adamu shine ke rike ta kuma sandar sai ta zama daidai tsawon annabi musa to amma wannan sanda annabi shu'aibu shine ya gaje ta saboda annabi shu'aibu jikan annabi yaqubu ne yana daga cikin ƴaƴan lawi to sai ya zamanto ya gaji wannan sanda annabi Musa kuma da ya ganta sai ya nemi a bashi sai annabi Shu'aib ya ce ba zan baka ba kayana ne na gado sai ya ce to ai ni ya kamata in gaje ta yanzu ya ce a sai Allah tabaraka taala ya aiko mala'ika Jibril ya sa baki sai ya ce ai ubangiji tabaraka taala ya ce ku yi gasa tsakaninku wanda ya ci wannan gasar ya tafi da sanda sai annabi Shu'aib ya ce ya za a yi sai ce a rami za a haka a kafa sandar sai jibrili ya tona rami ya saka sandar a cikin rami sai ya binne rabinta sai aka ce annabi shu'aibu wanda ya zare sandar ta zama tashi to kuma a lokacin annabi shu'aibu ya tsufa tukub tukub ya sa hannu biyu yayyayyay sandar nan ko motsi ba ta yi yayyay sandar nan ko motsi ba ta yi sai ya ce annabi musa shi ma ya gwada annabi Musa kawai yana zuwa da ya tsaya hannun hagu ya sa kawai dai zare sanda shikenan sai mala'ika Jibril ya ce sanda ta zama taka shikenan annabi Musa ya tafi da ita ashe akwai abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi ita wannan sanda tana da amfani da yawa wa kana idza sara annabi Musa alayhi salam ya kasance idan yana tafiya bil haywani da dabbobinsa da yake kiwo ilal mar'a idan ya je da su wurin kiwo to da an je ya namu sai ya kwanta ya ta baccinsa kawai wata bukal asara iyan sai sandar ta zama ita ke kiwon dabbobin sandar ita za ta kiwon dabbobin shi kuma annabi Musa yana baccinsa da ya farka kuma sai ta dawo hannun shi sai ya rike ta sai ya kada dabbobinsa wai za a talibi irin idan koyi iske rijiya yana so ya sha ruwa babu guga ya da kullu ra'asal asa sai ya saka kan sandar a cikin rijiya fatakunu dalwan wa hablan sai ta zama guga kuma ta zama igiya sai ta ɗebo ruwa hatta ya tsiya gana mahu har annin Musa ya shayar da dabbobinsa wai za ja allailu idan ko dare yayi ta kunu misbahan fi baiti sai ta zama fitila ce a ɗakin annabi Musa alayhi salam hatta yusbiha har gari ya waye lamma sa'alahu Allah tabaraka ta'ala lokacin da annabi Musa ya zo duri Sina'a neman wuta da zai kai wa iyalansa su ji ɗimi ɗin nan sai ya tadda Allah tabaraka ta'ala hatta iza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah sai Allah tabaraka ta'ala ya ce masa wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene a hannun damanka ya kai Musa me karke a hannu qala hiya asaya sai annabi Musa maimakon ya ce hiyal asa ai sanda ce sai ce hiya asaya ai sanda ta ce shi kuma Allah baya so wani bawa ya danganta wa kansa wani abu ba shi ba komai na Allah ne kul kullum min indillahi to annabi Musa sai ce hiya asaya ai sanda ta ce sai Allah ya ce sandarka ce yace eh abafal asa ila nafsihi ya danganta sanda ya raba ta zuwa ga kansa fa amara bi ilqaiha sai Allah tabaraka taala ya masa umurni da ya sake ta a inda yake cewa da shi alqiha ya Musa saki sandar ya kai Musa jefar da ita in gani fa alqaha sai annabi Musa ya jefar da sanda yana sakinta fa'iza hiya su'ubanun mubin sai kawai ta zama ƙatuwar mesa wadda take da bayyanannen girma ƙatuwar mesa ƙosasshiya ga tsawo ga ƙiba fa'ala haza to ‘yan uwa shi wa radiyallahu anhu zai ce to saboda haka kullu ma azafahu al-abdu ila nafsihi duk abin da bawa zai raba shi zuwa ga kansa ya danganta wa kansa falyatahaqqaq to ya sani kuma ya tabbatar annahu su'banun wannan abin zai zame masa maciji zai zame masa mesa waya ji ilqa'uhu saboda ka ya wajaba ya jefar da shi ko menene in ba haka ba zai zama mesa mesa ko hadiya take za ta hadiye ka ne gaba ɗayan ka falamma alqa Musa asahu lokacin da annabi Musa ya jefar da sandarsa fa iza hiya su'banun mubin sai ta zama mesa katuwa mai mabayyanin girma da kiba da tsawo irtafa'a sai kawai wannan mesa ta miƙe tsaye wa fataha fahu sai ya buɗe bakinsa ma baina lahayaihi samanuna zira'an tsakanin haɓar sama da haɓar ƙasa kamu tamanin ne to kaga sandar annabi Musa ita kanta kamu talatin ce amma bakin nesan tsakanin haƙoran sama da haƙoran ƙasa akwai kamu tamanin faftala a jibalan min hazal janibi sai ta haɗe duwatsun da suke ɓangaren dama wa jibalan min hazal janibi ta haɗe duwatsun da suke ɓangaren hagu ana kallo tana cin duwatsu wa hamala ala fir'auna tana gama da duwatsu sai ta tasamma fir'auna sai fir'auna ya tashi a guje yana gudu yana tusa fazzahaman nasu sai mutane suka yi dafifi suka tashi a guje su ma famata minhum 25 alfan sai da mutum 25 suka mutu a wurin aka dinga take mutane ana gudu sarki ya tashi yana gudu yana tusa saboda haka sai mutane su ma suka ruga sai da mutum 25 suka rasa rayukansu wannan kissar ibnu kasir ya ambace ta a cikin tafsirinsa juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da talatin da bakwai fasara fir'aunu sai sarki fir'aunu ya zamanto yana cewa ya musa ya musa una shiruka billah allazi arsalaka amsikaha amsikaha ya musa wa ana uminu bika sai ga fir'aunu duk taurin kansa da rashin kunyarsa yana cewa musa ina haɗa ka da allah da ya aiko ka dan allah musa maganan ni ubangiji ne ya kare babu wannan zancen da allah musa rike ta rike ta rike ta musa ni ma nayi imani musa fata ba'at fir'aunu sai wannan macijiya ta bi fir'auna kamar ana ziga ta wa farra fir'auna ya ruga a guje hatta da khala fi kasrihi har sai da ya shiga cikin fadarsa fafata subanu fahu daga nan wannan mesa ya bude bakin sa faja ala kasra fir'aunu ya sanya fadar fir'auna a tsakanin baina fakkaihi a tsakanin dasashinsa guda biyu ya bude baki kamar zai haɗiye fadar gaba ɗayanta fanashe da fir'aunu musa sai ga sarki fir'aunu mai martaba duk girman kansa yana roƙon annabi Musa an ya aku zaune yana cewa Musa dan Allah kama shi Musa ina haɗa ka da Allah don Allah Musa kama shi Musa na yi imani ni ma Musa Allahntakan ma na bari ba wannan maganar Musa da Allah kama shi shikenan fa aka zahu sai annabi Musa ya kama mesa fakana asan sai ya koma ya zama maciji fi yadi a hannunsa fakala lahu sai annabi Musa ya ga Fir'auna yana ta nishi mai martaba ya gaji mai martaba ya yi zufa ya saki tusa a gaban mabiya sai annabi Musa ya natsu sai ya ce masa urika ayatan ukhra to wannan kenan wannan shine na farko mai martaba idan ka huta akwai wata kuma zan saki nuna mai yace kai kai amma ba irin waccan bace ko yace eh ba irin ta yace to shikenan bismillah shine wani za a yi da hu ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ونزع يده سيكوي النبي موسى عليه السلام sai ya zaro hannunsa madda Musa ya dahu sai annabi Musa ya miƙar da hannunsa qala lahu yace da fir'aunu ma haza ranka ya dade me kake gani haka menene wannan kale duka sai mai martaba sarki Fir'auna sai ya ce hannunka ne Musa yace hannuna ne ce eh adkhalaha fil jaybi kawai sai annabi Musa ya sauke hannun ya saka a cikin aljihu ko kuma a cikin hammatarsa wa akhrajaha sai ya fito da ita fa idza hiya bayda'u sai ga ta ta zama wata irin fitila zati shu'a'in mai tsananin haske linnazirina ga masu kallo hannun annabi Musa ya zama wani irin fitila mai haske ashaddu bayadan mafi tsanani daga kowane irin abu fari wa ashaddu shu'a'an mafi tsanani daga haske min shamsi wanda yake kamar irin na rana kilafa ma kanat alaihi min al-adumati sabanin yadda hannun yake hannu ne wanda yake kamar kalan hanta annai Musa kalan jikinsa kalan hanta ne ba fari bane ba ja bane a wankan tarwada ne shi yana tsakanin fari da jani kamar irin kalan hanta bai baki ba bai yi fari ba bai yi ja ba sai kawai aka ga hannun ya dawo fari sol yana haskewa ne hasken rana bi za ta fahimu annal yada daga nan ne zaka gane cewa hannu idza labasat si wallahi tabaraka ta'ala idan hannu ya taba wani Allah mai girma da daukaka takunu muzlimatan sai ta zama mai duhu wa idza naza'at min kulli ma si wallahi idan hannun aka zare ta daga taba wani Allah ta daina wannan sai ta koma baida nazirin mai haske ga masu gani kaga da annabi Musa ya zaro hannun ya mai da shi aljihu yace na tuba daga gaisa da duk wani ba Allah ba yace na tuba daga taba duk wani abu ba Allah ba shikenan Allah ya karbi tubansa yana zaro hannun sai kawai aka ga hannun yana haske ashe da za mu daina yin mu'amala da wani Allah da mun yi haskewa ne hasken rana Allah tabaraka taala ya mana muwafaka wato ma'ana mu daina taba haramu halal shi ne zai janyo hasken hannu haramun zai janyo duhu haramun zai janyo maka duhu gabaɗaya a rayuwanka aikata haramun zai janyo duhu aikata halal zai janyo haske fa iza hiya bayda'u lin-nazirina sai kawai fir'auna ya ga hannun annabi Musa ya zama wata irin fitila mai haske yana haske ga masu kallo qala al mala'u min qaumi fir'auna قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم قال الملأ من قوم فرعون sai manya-manyan mutane masu zaman fada a majalisar fir'auna sai suka ce wato almala'u ma'anan almala'u allazina mala'un nufusa bi haibatihim masu kwarjini waɗanda suke cika zuciyar mai kallon su da kwarjini su ake kira almala'u manyan gari manyan ƙasa su ne almala'u to waɗannan manya masu kwarjini masu faɗa a gari a ji daga cikin mutanen fir'auna 'yan majalisarsa sai suka ce inna haza la sahirun alim kai amma dai Musa ɗin nan matsafi ne masanin ilimin tsafi fa'ikun zartacce fi ilmi siri a cikin ilimin tsafi ilimin sihiri ilimin bokanci duk ƙasar nan babu masanin sihiri kamar shi kaga an zo da lamarin annabta da mu'jiza da ayoyin Allah suna so su juyar da shi zuwa ga sihiri ko tsafi ko bokanci to wannan shine abin da ke samun annabawa da waliyai in annaba sun zo da mu'jiza sai a ce bokaye matsafa masihirta idan waliyai sun zo da karamomi sai a ce bokaye matsafa masihirta to shi ne su ma waɗannan manya masu kwarjini a fadar fir'auna sai suka ce ai wannan ba wani abu bane sihiri ne duk cikin masihirtan ƙasar misra babu masihirci kamar musa sai suka ce wa talakawa da ƙananan mutane da mabiya Fir'auna yana ji, yuridu an yi kurja kun min ardikum.
يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تامرون yuridu an yi kurja kun min ardikum, fama za ta amurun. Sai su manyan majalisa, ‘yan zaman fada, masu faɗa aji, sai suka ce, wai ma kun san dalilin da yasa ya zo duk yake waɗannan abubuwa? So yake fai fitar da ku daga ƙasarku. so yake fitar da ku daga ƙasar ku ya mallaki ƙasar ya zama ƙasar ta zama ta banu Isra'ila daga nan sai Fir'auna ya ji sai ce to fa ma za ta muruna me za ku yi umarni yanzu a aikata ka daba Fir'auna jama'atahu sai Fir'auna ya yi magana da su wato ƴan majalisarsa ala sabilit tashawur a bisa hanyar shawara yace maza a tara ƴan majalisarsa aka tara su yace me shawara ma za ta amuruna me za ku yi umarni yanzu me shawara me kuka ga ya dace a yi ƙalu arjihi قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين ƙalu arjihi wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin daga nan ƙalu sai su manya shugabanni da sarakuna ko kuma a ce dodannin da fir'auna ya naɗa su shugabanci a fadarsa sai suka ce masa kada a yi wa annabi musa gaggawa kada a yi wa musa gaggawa domin ko fa ba ma shi kaɗai bane fa wa akahu da ɗan uwansa suke tare kuma ba a san abin da shi kuma ɗan uwan nasa yake ɗauke da shi ba fa shi dai ga nashi mun gani saboda ka kar a yi saurin gaggawa a faɗa musu akhir amrahuma a jinkirta al'amuransu kar a gaggawa a bi su a hankali shawara wa arsil ne martaba sarki fir'auna ka aika fil madaini wato manya manyan biranen ƙasar misra ai muna da bokaye wanda suka fi shi saboda ka a aika manya manyan birane a tara maka manyan bokaye shine wa arsil fil madaini hashirin a aika manyan birane a tara maka manyan matsafa da bokaye jami'i na a tara maka su a fada a ga aiki ya tuka bi kulli sahirin alim ياتوك بكل ساحر عليم ya tuka bi kulli sahirin alim wato ka aika cikin manya-manyan birane da ƙauyuka na misra a tara maka manyan bukaye da manyan matsafa mun tabbata in kai haka ya tuka waɗanda ka aikan za su zo maka bi kulli sahirin da kowane irin boka matsafi alimin masanin ilimin sihiri wanda yake Abdul Musa fi ilmi sihiri ya fi Musa dinnan da kake gani a cikin ilimin bokanci ya fi shi iya sihiri fajama'u saharatahum sai suka tara bokayensu dan suna zato ko suna ganin kamar annabi Musa abin da yazo da shi irin nasu ne na bokanci ko sihiri shine aka tara manyan matsafa za su gwada da su da annabi Musa ala nabiyina alayhi salatu wassalam waja'a saharatu وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين وجاء السهرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين shikenan aka tara bokaye da matsafa da suka zo suka ce su ba za su yi magana da kowa ba a kai su wurin mai martaba sarki tukuna a gaya musu in sun yi rinjaye me za a ba su shine waja as-saharatu fir'auna ai a taubi sittu mi ati sahirin waɗanda aka tura su je su nemo matsafa da bokaye da suka tashi sai suka zo wa fir'auna da bokaye da matsafa ɗaiɗai har boka ɗari shida aka kawo matsafa guda ɗari shida kulluhum indahu asa kowane boka shi ma ya zo da sanda iza alkaha idan ya sake ta ta kunu subanan sai ta zama mesa ita matsatuwa aw hablun ko kuma igiya iza alkahu ya kunu subanan wasu sun zo da sanda waɗansu kuma sun zo da igiyoyi idan suka saki duka suna iya zama macizai ko kuma mesoshi daban-daban wato wannan shine abin da ake yi wa mutanen Allah a kowane zamani yadda ake yi wa annaba idan annabi ya zo da mu'jiza sai a samu wani boka sai ya zo da sihiri ko tsafi sai a ce ai iri ɗaya ne da na wancan annabi hakanan idan wani wali ya bayyana da karama to sai a samu wani boka sai ya zo da tsafe-tsafensa sai a ce ai duk tafiyar ɗaya ce da karamomin waliyai da bokancin bokaye da tsafinsu sai a ce wai iri ɗaya ne ba haka bane shi yasa zaka ji Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu a cikin Kashful Albas yana kawo maganar Sayyidi Ahmad Zarruq Allah ya kara mar yadda ya ce ma zaharat haqiqatun qattu fil wujud illa qubilat bid'a misluha wa idkhal ma laysa minha alaiha wa wujud takzibiha kullu zalika li yazhara fadlul istisar biha wa tabyin haqiqatiha bintifa'i mu'aridiha fa yansakhu Allahu ما يلقي الشيطان ثم يكم الله آياته وللوارث نسبة من الموروث wato abin da ya ce Allah bai taɓa bayyanar da wata haƙiƙa ba ko so ɗaya a cikin halitta wannan haƙiƙar annabi ne ko wannan haƙiƙar manzo ne ko wannan haƙiƙar kudubi ne ko wani gausi ne ko ko wani siddiƙi ko wani wali matuƙar Allah ya bayyanar da shi sai an samu maƙaryata sun zo da da'awoyin suna da irin abin da ke hannunsa saboda a rika shigarwa wannan karama ko wannan mu'jiza ƙaryace-ƙaryace don a samu waɗanda za su yi ma abin kuɗin goro sai a ce ai da waliyan da bokayen duka tafiyar su ɗaya wannan ba haka yake ba to wannan duka Allah tabaraka ta'ala yana yi ne domin waɗanda suka gaskata waliyan su samu wata falala daga Allah kuma Allah yana so idan ƙaryace-ƙaryacen suka kewaye gaskiyar nan ƙwaya ɗaya to shi kenan fayin sakullah ma wilki shaidanu sai Allah tabaraka taala ya shafe abinda shaidan ya saka na wadancan ƙaryace ƙaryace kamar yanzu misali waliyai suna zuwa da ilimin hakika na bin Allah biyayya ga Allah na fulfuli mai raka'a ɗari na yi mai raka'a dubu yana yi sai waɗansu kuma su ce sun zo da hakika amma su sallar farillan ma ba za a yi ba za a yi kaza za a yi kaza ringa faɗin alfasha a ce wannan ne hakika duka Allah yana yi ne domin masu hakikar ta gaskiya ran da Allah ya tashi fito da su to sai kan mutane ya buga sai zuciya ta yi knock injin zuciya sai ya tsaya saboda za a ga abin da hankali da tunani bai taba zuwa da shi ba wannan shine dalili kuma kowa ya sani lil waris nisbatun min al mawrus idan aka ce maka wannan magaji ne to yana da wani dangane da alaka da wanda ya gada din to saboda haka waliyai sun gaji annaba yadda aka yi annabi Musa din aka kawo bokaye wai za su yi mukabala da shi akan cewa wai shi ma boka ne wai aikin sa sihiri ne shikenan sai karshe macijiyarsa ta haɗiye duk tarkacen su to haka al'amarin bayin Allah yake lokaci ya fara hararan mu zamu dakata anan idan Allah ya kai mu gobe zamu dora daga ayar da muka tsaya ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru يا عين المراد أجل يا من لا له شفاء كلا ولا ولد أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيه له حقا ولا ند أنت القياس لكل خائف وجل يا بر يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آل أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين